akan lamarin annabi isa sun zo a kan abun hawa a cikin su akwai manyan manyan manyan da cikin su manyan mutane goma sha hudu a cikin sha hudu guda uku su ne jagorori sai kuma babban malamin a duma abu da wanda shi ne ya zama mai ido a cikin suka zo madina a kan su yi tarayya da manzon Allah suka ce da manzon Allah mun ji kana cewa wani annabi Isa ba dan Allah ba ne ai annabi Isa ba wannan dan Allah ba ne shi Allah ne gaba daya domin in mutum ya mutu ya kan raya shi in mutum ba lafiya ya kan wanda da shi suka sake cewa kuma wasu da cikin cewa annabi Isa dan Allah ne domin san cewa dan Allah ba yaya aka yi haife shi ba ku ba wasu kuma da annabi Isa Allah ne ya ji wasu wani da ita ma Allah ne Allah kuma Allah ne ta ga kuma da Allah ba kenan shi ne Allah ya saukar da wannan sura tana da ayoyi ɗari biyu tana da kalmomi dubu uku da ɗari hudu da tamanin kalmomi dubu uku da ɗari hudu da tamanin tana da harfai mana harfa harafi dubu goma sha hudu da ɗari biyar da ishirin harafi dubu goma sha hudu da ɗari biyar da ishirin ta faru a madina lokacin hijirar manzon Allah yana shekara ta saura watanni manzon Allah ya bar duniya yasa cikin suran za mu samu inda Allah ya ce cewa وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وإذن الله الكافرين ذهبوا wannan aya wanda Allah yake ba da labarin farko da Allah duniya. Da haka wannan sura tana da ayoyi ɗari biyu kalmomi dubu hudu da dubu uku da ɗari hudu da tamanin harafi kuma dubu goma sha hudu da ɗari biyar da biyar. To tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim kamar yadda kowace sura yake farawa da wannan kalma na bismillahir rahmanir rahim wasu malamai suna cewa bismillahir rahmanir rahim baya da cikin ayoyi na alqur'ani shi dai ana fara buɗewa ne da kowace kowace sura da wannan kalma na bismillahir rahmanir rahim amma akwai suratul tauba fara'a cikin Allah ya wa kulli shi ba a fara shi da sunan saboda zuwa ne wanda ya saukar ta gobe Allah yana nuna ba a zaman lafiya tsakanin Allah da manzon Allah da kuma Yahudawa ko Nasara ko sauran kafirai ba a zaman lafiya shi ba da saukar da sunan ba don sunan yana ba da alaman wato aminci ne da kuma zaman lafiya amma cikin kotun tsammini inda Allah ya ke cewa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim bismillah na bara'a shi ne aka dauka aka ji aka aje a cikin kotun tsammini da kowane kowa yana farawa da wannan kalma bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama a nan duniya kafiri mumini munafiki mumini kowa da kowa Allah ya hada mu cikin rahamaniyar sa mai rama a duniya sannan a waje mai jin kai a lahira yadda kai Allah ya ce kana ghafur rahim kan da ya kawo rahim sai ya kawo cewa bayan ya ba su gafa a duniya a lahira ko zai ba ta aljanna da ka wannan sura ita kamar kawai an wanda كما لولا الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف وإن المرضى أولياؤكم كما سورة إيه كما سورة البقرة da Allah ya kira wannan kalmomi guda uku alif da lam da mim mafi yawan malaman tafsiri suna fassara waɗannan harkoki cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan haruffa guda da alif da lam da mim amma wasu malamai kamar mazhabar Abdullahi na Abbas hadin manzon Allah kuma sahabban manzon Allah wanda manzon Allah ya yi musu addu'a cewa Allahumma allimhu ta'wil Allah na roƙe ga wannan Qur'ani da ka bani fasanar da Abdullahi bin Abbas fasarar ta a cikin malamin fasarar da bi kowa ya yi magana in Abdullahi Abdullahi bin Abbas ya yi magana akan ɗauki na da abin sauran mutane saboda shi addu'a ne na manzon Allah to shi ba za mu zana fasarar wannan marufa alim كلام سليم حديث الناس هنا لو فرق الكون الله نعى الله ومن كل الكون فالله بار وإلى بعد سبحان الله أما أفضل الكون الله فيه الله فجعلت العزيز سبحان الله معنى هو يوجب ويقوى فجعلت الكريم بالجرأة سبحان الله معنى wanda yake girma a kan kowa suka yi ake alwafar mai kyauta mai bayarwa sifa ne na Allah alwaliku mai mulki aljabaru mai tilastawa alkafaru mai jayi almuhaimiru mai gaban miyan baiwa kuma da ka kira ko da dalili to yana ba da sifa ne na Allah amma asalin sunan Allah shine Allahu ذاك هذا الحديث يظهر إلى نور الذين فرقا كنا ملا عليهم الجلال الله سيلا لا بد هو إلى بعد أن تكون ملائكة جبريل جبريل يرى بعد الذين فرقا كنا ملا الله na Muhammadu ni hali ni dani ma'ana sunan manzon Allah na Muhammad ma'ana wannan alƙur'ani alif da rabbi min al-hadi jibril ila Muhammad wato daga wurin Allah aka ba malaika jibril shi kuma ya kawo manzon Allah amma ana mutuwa sai ko yaya alif yana ba da farkon sunan Allah na Allahu mim yana ba da farkon sunan Allah na Muhammad amma kuma na ba da ba ce alimun jimun mimun ba ba ce alisa mimun ya kamata ya zama alim jimun mimun farko kuma jibrilu ya ka ɗauki ƙarshe aka ce aka ɗauko ƙarshe kuma ƙarshe lamu aka sa a ƙabiya alim da lamu da ne abin da ya sa saboda tsakanin Allah da manzon Allah ba wanda ya san abin da yake ba hadisi yana cewa لما الله لما الله الرجل لا يفهم به مرض ومرض ولا نبي مرسل ماذا يجب تكانينا لله لا يقول في تكانينا لله قومي سوف ذلك قومي وسيم مرسل يسمى بك بمروا تكانينا لوجهنا dan alani ne a cikin tuhin da kawo sabo amma akwai abubuwan da yake faruwa tsakanin Allah da manzon Allah shi ma tuhin ne da kuma Qur'ani da yake kawowa idan ya zo kafin ya fada sai manzon Allah ya fada kafin ya fada sai ya bace manzon Allah sai da Allah ya ce wa manzon Allah kar ka yi gaggawa wurin fadin alƙur'ani tun kafin turiru bai kammala ba wannan magana ya yi tawadu amma shi tsakanin Allah da manzon Allah wa inna ka tasira al-Qur'an min al-hakim kabir shi yana karɓar Qur'an ne gaba da gaba da wurin Allah to shi ba na ga shi hadis da alif farkon sunan Allah lam hadisan sunan Jibril min farkon sunan manzon Allah na Muhammad ma'ana dai a tafiye wannan alƙur'anin daga wurin Allah ne zuwa ga muhimmin mai kawo wurin manzon Allah na zarafi ne ruhu na bi alaƙar duka da ta kura ne da mutum da haka wannan wannan a wannan sura tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allah lalle ka sani shi Allah la ilaha illa huwa babu wani abu tantanta da dacewa wurin bauta sai kadai ba wanda ya tantance ya dace a bauta wa sai Allah shi kadai وإلهه إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أنا أنا إلى غير إلا نصارى أمثالي من نصف ولا نبي عيسى الله لي الله سيما الله لي مريم الله لي وكما النبي عيسى أن الله لي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الله لا قوة Allah ya zama a ce yana da wani abin bauta da ban wanda yake ba shi ba da ka Allah sai fara zuwa da cewa Allah la ilaha illa huwa Allah shi kadai ne wanda yake abin bauta shi kadai ba wani abin bauta sai shi kadai alhayy rayayye sanan alqayyum ayayye ga zatinsa Allah shi ne wanda ake da bukata zuwa wurinsa amma shi ba shi da bukata a wurin kowa. Kowa ka gani yana da bukata a wurin Allah amma Allah ba shi da bukata a wurin kowa. Mutum Allah wa'ad, Allah wa'ad, Allah shi ne wanda ya shafi suke da bukata. Kowa yake da bukata wurin Allah yake ba. Wanda yake neman lafiya, wa yake roƙo, Allah yake roƙo, وأولا يجب مني وأجره قل اللهم مالك الملك وأولا يجب أن يفهمني وأجره ثم يقال علم يرعى وأجره أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل الرب رفع نفسه آه إله مع الله حديث قال الله أنا يتصدق سوى شو yake amsawa mabukaci wanda ya cikin bukata ko wajen lafiya ina neman lafiya ko talauci yana neman kuɗi ko kuma aure yana neman ya samu aure ko wani bukata ya ta wani ke kwakwai ke amsawa mabukaci amma ne da babban wani za ta hawa idan ya kira shi za ka Allah shi kadai ne al'ayyu tsayayye da zatinsa ba wani wanda za ka ce ga shi yana yi wa Allah wani abu ba masu mulki duniya suna bukatar masu rani suna bukatar masu yi musu hidima dauko wannan kawo wannan suna bukatar mabiya to amma shi Allah baya bukatar komai a wurin kowa sai dai kowa ya bukata a wurinsa ana shi kadai ne kuma duk abin da ake yi da duniya da rayuwar Allah yake kayansa wani aya Allah yana cewa كل يوم هو في ذلك هو اللغة هو الرانا ألا يلقي غيره تقصد عليه da mai zuwa da mai tafiya da wanda yake zaune da wanda yake tsaye da wanda yake kwace da wanda yake duniya da wanda yake laya duka Allah ne yake da ni lokacin da wani sa jiki ya koji yana yana yana alhamdulillah a kawo na anjima wa ya ce da shi lokacin da wani kuma yake lokacin da wani shi kuma yake wacce hannu zai ba lokacin da wani ya koyi na wani hasana lokacin da shi kuma wani yake wacce hannu shi kuma zai ba lokacin da wani ya dawo tafiya ana farka da zuwa yaya hanya an dawo lafiya lokacin da kuma wani an rako da waje zai shiga mota ana ana lafiya da hanya lokacin da wani aka sanar da asibiti ya samu lafiya lokacin da kuma wani ke sawa a mota za a ga ya sanar lokacin da aka haifi wani ana wucewa lokacin shi kuma wani ana wuce da za a kai kawai lokacin da wani ya aure ana kula lokacin shi kuma wani ya kira kowane lokaci duk masu da yake tafiya ko da yawan abubuwa bi da rai ko wani da suka yi Allah ya yi tafiyar da kayansa za ka shi ne wannan al'ayyun tsayayye ga zafin sakare da rana wani lokaci a cikin kusa ya tambaya da yake ya Allah kai ba ka bari sai la ce kuma ni in yi nabi ba zan ba ka jarabawa sai ya gaba a cikin kusa wani aka ce ya rike kar ya bari wani ya bari ya bari annabi kuma in ya barci bai zai faru bari da wanda ruwa da bace ba annabi musa ya rike wani ya zauna ya je barci kwana uku bai barci ba ai kwana uku zai farka wani ya gani ya yi kuɗi ba a kan ba sai Allah ya ce musa garin yaya sai Allah barci sai Allah ya ce musa kai ke nan wani guda ne na ba ka kayi bacci ya bacci in na yi bacci sama da kafa zai ci in Allah ya yi bacci to sama ce shi ga wa zai tare ma ko kuma masa shi ta ta bane sai kafa wa zai tare ba shi ta suwar da ba fito Allah ya ke cewa Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatuhu wala yau sai gani ma baya baya samun Allah ba sai bacci sai gani sai gani ma ke samun Allah ba sai Allah ya bacci ta ka an ma ga ta fara wa kore nan na sama wato sun so su duniya da suke cewa Allah yana da da ko kuma a nan yin san shi Allah ne Maryam Allah ne Allah ya tabbatarwa cewa Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kadai rayayye ne ko tsayayye da za ta rasa to sai manzo Allah ya tabbata su wayannan nasara da suka zo jayayya da shi sai ce musu kun ce annabi Isa Allah ne suka ce eh sai ce musu Allah yana yana barci suka ce a to annabi Isa baya barci suka ce yana barci sai ce musu shin kun ce annabi Isa Allah ne annabi shi ma zai mutu suka ce zai mutu Allah ba suka ce Allah ba ya mutuwa alhayyu alqayyu sai kuma da zai cewa annabi Isa yana ji yana sha suka ce yana ji yana sha sai ce mutu Allah shi baya shi baya sha alqayyu ne annabi Isa yana ji yana sha wani abu yana fita a jikinsa amma shi Allah baya shi baya sha ba sai wani abu ya fita a jikinsa da haka duk abin da za ka danganta wa Allah na ɗa ko na mata ko na ɗan uwa ko na wani abu lam yalbi wa lam yulad wa lam yakul lahu kuma an ahad kun tsara ko ka ce ga wani ke za mu je da Allah ko ka ce a akwai wani Allah da zo a sama ko a wani wuri ko ka ce Allah yana da wani mataimaka ko ka ce akwai wanda yake cewa Allah wani abu ba أنه لا إله إلا هو الحي القيوم
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل على يا رسول الله نزل عليك الكتاب أن تذكر وتولى فقل للكتاب القرآن أنا أقول الذين نزل هو نزل نزل أن تذكر كأن كأن كأن cikin shekaru ishirin da uku ya zauna a kan shekara goma sha uku ya yi hijira ya dawo madina kuma shekara goma in ka haɗa nawa zai baka ishirin da uku ko ashirin da uku guda ka Allah ce na tsara an san sauka maka da wannan alƙur'ani ne bil haƙƙi da gaskiya a cikin dukkan labaran da ka ji a cikin alƙur'ani duk abin da zai ƙur'ani ya kawo gaskiya ne ba ta duniya a cikin alƙur'ani kamar yadda Allah ya faɗa wani ko kafirai إذا قرأت لهم آية القرآن انزل قال أساطير الأولين فلا إن كتاب التفسير الذي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يوم للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين لأن يأتيك الله وما يكذب به إلا كل مخلصين إذا تتلي عليه آياتنا إذا نظروا أكثرهم آياتهم نهى القرآن كيف تكلمهم لنا الله في داعية قال أساطير الأولين sa can wajen nan ku saka ku yawon banza ku har ka je kamu da abokanan banza bayan kun ci abinci bayan sallar ita an ci abinci sai ka samu manyan da sai a kama hukuma sai a samu wani rikiya ko wani tsohon da sai ita sai ku zauna ku kewaye su ko da ita ba ku labarai labarin kewu da goji ko labarin kura da abiya da labarin wani ne a ita kuna suniya irin na da hikima irin da manya wani ana kare kuri kada ku tafi ku je yawon banza cikin dare ku je ku haɗu da biya ko ma kokari haka yanzu da bayan wannan sai da wani yara suna zuwa suna shigo da su banza ku saboda babu yin wannan yanzu kuma in yaro ma yana gida ka haka da ku ke sa wa yara yanzu sai ka sa wa yara koya wa yara ta kasance ne yanzu sai sa wa yara suna fure da jirga da bom yaro yana kallon yadda ake fara jirga sai ga shi wasu yana ƙarfi sai ga ɗauki da mutane da ke mun ka ka ka ka ka ka ka ka ka kun san ana suna koyi ta gaci to shi za a zuwa mana mai a kakar kowa sun shiga kowa sun shiga saboda muna karantar da yara kuma na da tsari masu dukkan abin da karantarwa manyan mu na da lokacin muna ƙanana tatsuniya suke ma ko tatsuniyar jiro da koki a zama wani abu na alwara abin da ka san ba zai yi ba وأنا قد الأنوار تتبع المجموع بها الله تماسك عاي سوكا وريد لما خرج مسلم قال أتاتي الأولين وأنا كالقول يمتع من ذلك متع من فرقه وشفعنا على كيفي ومن قال يا رسول الله نزل عليك القرآن أعلن عليك الكتاب بالحج هل تتصور أدوانا الوعاء وتفكيا كل أبو سكتة الجن وأن الكتاب ليس بحرمه gaskiya ne ba ta duniya a cikin sa ko hankalin ka ya gani ko hankalin ka bai gani ko ka yadda ko ba ka yadda ba maganar Allah ne gaskiya wa man tasabbu lillahi al-hakika wa man tasabbu lillahi al-hakika wa ka samu ya ba Allah gaskiya magana akwai wanda ya Allah gaskiya magana ba sannan ku san cikin wannan littafi yana gaskata lima bai da zai tun littafin da ya zo kafin zuwansa a tawani injila ne zabura ne da ta faɗa ka ba a rikin kuma kuma kurani wa kuma tun littafin da ya zo kafin zuwan alƙurani to wannan littafi na alƙurani ya gaskata wannan littafi dama lamarin lamarin addini haka yi tun annabin da ya zo sai ya gaskata annabin da ya zo kafin shi ne tare da zuwa annabawa da sun zo gaba ɗaya ba su samar da ba su zo manzon Allah ba annabi kisa da ya zo ba ya ce mu'ubar kira su kira su ne ya fi yin ba a cikin su Muhammad ba to haka ba su bayan Allah ne su annabawa da sun zo suna gaskata junan sabon manzon Allah suna gaskata junan su haka ma wajen Allah suna gaskata junan su ita ga zamani ya zo na baya suna cinye wa na gaba to a tafi ya ce kowa ya kirka kayan tashin kiyama yana kusa amma al'ada ta addini na baya idan ya zo ya kan tabbata na gaba amma kaga zamani ya zo na baya ya zo yana kafa ta na gaba yana cinye wa na gaba yana karye ta na gaba to alamar tashin kiyama da ka nan Allah ya ko kan cikin limarai ne da dai shi wannan littafi ya gaskata dukkan littafan da suka zo kafin ya zo ya gaskata sannan da cewa an zara saura da wani ne sannan kuma Allah ya saukar da alkaura da injila gaba daya ana an kawo wani alzara Qur'ani kuma ka ce nazara suka yi nazara to Qur'ani ya sauka ne kaɗan kaɗan kaɗan a wuraren da saukarwa kaɗan kaɗan cikin da sauru ishirin da hudu amma shi da saura gaba ɗaya ya sauka lokaci ɗaya ga annabi Musa lokacin da ya zo wani ganawa da Allah da nan a cikin wannan dutse na tsohon jini shi ma isira gaba da ya sauka wurin annabi isa a rikin sa lokaci da ya sauka shi sa Allah ce wa Allah da saura da wani isi in kawo من قبل هدى للناس وأنزل
من قبل هدى للناس وأنزل القرآن على تلك القبر معناه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل an saukar da alkawar injila kafin a saukar da alkur'ani tsakanin saukar alkawar zuwa saukar da alkur'ani wuri shekara dubu biyu da wani abu tsakanin saukar injila da saukar alkur'ani wuri shekara ɗari shida da wani abu kisa da ce yin kafu an saukar da alkawar injila ne kafin zuwan alkur'ani kuma shi wannan littattafai da Allah ya magana a baya da altawa da injila da alƙur'ani dukkan su gaba daya shirya ne lillahi da mutane duk wanda ya bi su zai shirya zuwa wurin Allah wa amma alqur'an sannan kuma Allah ya saukar da alqur'an shi ne ma'ana wanda ya zo ya tsakanin ƙarya da gaskiya ya zo tsakanin halal da haramu shine alqur'ani yake harwa ma'ana ba da kuma alqur'ani wanda yake rabi tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin halal da haram na'am
إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام على يا رسول الله duk abin da ya kamata a kafa na hujja ka kafa duk abin da ya kamata ka faɗa a waɗannan a kafirai nasara da su yahudawan duniya da kuma sauran kafirai duniya gaba ɗaya duk ya kama bai da ya kamata Allah ya riga ya gama Allah ya saukar da alƙur'ani kuma ya aiko manzon Allah Allah ya riga ya ga da kanin Allah ya ce ya Rasulullah innal ladina kafaru bi ayati Allah lalle wa'anda suka kafirce da ayoyin Allah na alƙur'ani suka ce ba su yarda ba suka ce ba su yi imani ba har da dawo domin shi manzon Allah kullum in yi wa'azi ya yi wa'azi in an yi an da zai karna shi daga daga cikin dama su tana yi da mazalla kwatar da hankalin sarka da mu ita da ni da kafa rubina ya ce layi ka sani wani zuwa za mu ce da ayoyin allah lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani a layar ina nan yana jira su ne azabun musa da kiyaye wallahu azizun Allah bako wayi ne ko min karfin kafiri ko min tsawon kan kafiri Allah bako wayi ne a kansa wallahu ghalibun ala amri Allah ba ya jayi ne a kan lamarinsa ba wanda ya ce ya jayi Allah kuma shi Allah ya kun la ba a ci wani hukumi Allah ya yi hukunci ba kuma wanda ya ce ce zai yi a cikin Allah da kai ba ranar da wani wuri to ina za ka je sama nawa ne kasan nawa ne duniyar nawa ne lahira ma nawa ne komai da komai nawa ne duk kullum da yin jinna lillahi mulku samawati wa mulku mulkin sama na ne kasa ma na ne komai na Allah ne dafa wallahu azizun Allah makuwayi ne galibin al'amari wani shirayi ne akan al'amarinsa ba wanda ya isa ce zai ja da Allah cikin abin da Allah ya yi alƙawari na rahama ga waɗanda suka bi shi alƙawari ko cikin abin da ya yi alƙawari na azaba ga wanda suka kawo ce masa Allah ya kiyaye da ka duk abin da Allah ya zartar lalle haka zai kasance wallahu azizun Allah mabuwani ne zuntiƙani ma'abucin ruko da azaba in an ce zuntiƙani mai kamu mai ruku da azaba in ya rike ka ba ka san kwace ba wani hadisi azaba yana cewa inna Allah la yughyiru zalimi hatta idza aqamahu lam yughrihu bi manzama inda Allah yana jinkirta wa azalimi mutum yana zalunci ya fi kudin wannan ya zarta kudin wannan ya tuci wannan ya buji wannan ya tuci wannan saboda yana da wuri ko saboda shi dan wani ne ko kuma saboda yana da dangi a gari zai zaɓi wanda ya so zai fi wanda ya so zai ci kuma wanda ya ga dama zai kashe wanda ya ga dama ko an kai da wani hukuma eh yana da manya za su jira waya zai ga an babu yin wannan babu yawa to Allah ya ce manzon Allah ya faɗa wa duniya inna Allah la yumli lil zalimi Allah yana yin jinkiri wa azzalimi yan da ya ga dama amma ba a tashi za a zama ruwa yayin da kuma Allah ya kama shi to kuma a lokacin ba zan ci kuri ko wani ne ba ce wanda da Allah ya ji ba bari ana zuwa da azaba akwai wani babban da ya ce shi suka waya a kyale shi akwai idan ana yin cikin kudin jahannama ita lokacin da malaku suke cewa suke fada wa ɗan wuta alam ya fi mu naziru ƙaru ga dogo ƙarfi ala naziru fakan sassa ga kulla ma na zuwa zawo ni sai ko a lokacin da na akwai wanda yake buga waya lahira idan lalla malaika wannan da ake wa azaba ta tsana ne ko lani na ne ko kuma a yaro na ne ko ko ina ne ko akwai wanda yake zuwa waya ga wanda waya a nan akwai babu da ka ma'anar sun fi kare Allah ba a kusin kamun ne da azaba in ya kama bawa to ba wanda yake da iko da zai kwaci wannan bawa a hannun Allah na gaskiya ne da ka wannan laya Allah yana fatar da hankalin manzon Allah yana fatar da hankalin mu'minin duniya gaba daya duk abin da za ku yi zai yi na jin daɗin duniya an ba shi kuɗi yana hawa motoci yana hawa jiragen ruwa yana hawa jiragen sama yana cin abin da yake so yana turawa daga wannan gari ije wancan gari daga wannan ƙasa ije wancan ƙasa duka wannan ba komai ba إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب كبير والله عزيز ذو انتقام الله هو وليه ما أبو سكان مريد عذاب لا كيف
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
إن لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء التي يا رسول الله فلذا فإن الله في من لا يجهل لا يخفي عليه شيء في الأرض والأرض baya kula da Allah a nan cikin ƙasa wala fi sama balle kuma a sama abin da ta ce wala fi sama ne domin sama a yanzu ne sarari kowa zai iya aurawa ma da ka sun su idan zai tashi kan da yake ko sama jirgin sama zai tashi Allah sama yake ko ko kuma sai ke yi sama yake tun wani jira da mutum zai zai yi sama a cikin turawa da ci gaba da aka saba da duniya ita kullum an ci gaba an ci gaba kada ka ta wani an yi jirgi da jirgi kasa jirgi ne amma a cikin zai dauka ne da cikin kasa da ta kama kasa da yin kuma ne ko kan ka ta wani babu sai dai ruwa sai dai a ruwa a ce a yi jirgin da yake yawo a saman ruwa ko wanda yake yawo a ƙasan ruwa amma cikin kasa babu wanda yake da ka Allah ya tabbatar wa manzon Allah da mutanen duniya da wani kowa zai yi ya yi abu mai kyau an za ka aikata aiki ka yi mai kyau an za ka an za ka bari ka bari ka bar ka bar mummuna har ka yi zai abu da ba shi har ka yi ka bar abin da yake mai kyau ne da yi kokarin aiki da zama mai kyau abin da za ka bari ya zama ko mummuna ka bari إن الله لا يغفر أن يزور مزاج ولا في الصلاة أنا الله إلا ما وجد من كافر أمسى annabi isa bai san abin da zai faru da shi ko wani sai ba da yi mana su to shi Allah ma kana wa ma yakunu abin da ya kasance da wanda ba wanda zai kasance da Allah ya san abin da yake cikin zuciyar ka ma wurin ki ku ma ku zo ku ko au ku zo ku ha su ku ki da in ka so abin da yake zuciyar ka ma in ka bayyana ma duka dai Allah ya ce ya mai wa asru qawlakum aw ta'budu bihi innahu عليم بذات الصدور ذاك إن الله لا يقضي عليه سير من الأرض ولا في السماء لذي ألا أرد يكسين سلطي هو يكسي سلطي فلا أولى جانا هو ذلك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله يا رسول الله شيء Allah nan da ake ta magana wanda farkon surar ya fara da Al-Islamiyyin Allahu to Allah nan shi ne kuwa zari ki sauye da kuma labari shi ne wanda yake kamanta ku yake kuranta ku a cikin mahaifa kai fahimta yadda ya so in ya ga dama abin da ya fi ya zama namiji in ya ga dama ya zama tabata in ya ga dama ya zama fari in ya ga dama ya zama baki in ya ga dama ya zama dogo in ya ga dama ya zama gajeri in ya ga dama ya zama kyakkyawa in kuma ya ga dama ya zama mummuna da haka kuma da zai yi kwakwai da kuma da wahala da kai mai shi ne wanda yake turanta ku a cikin mahaifa yadda ya ga dama in ba Allah ba waye su ne wani yasa wani aya Allah yake cewa ya ayu a insanu ma gabata bila fitar sahihu ya kai mutum wanda ya buge ka ne har ka zaman to kana fara kana jayayya da ubangijin ka nan alkarimu mai karanci mai girma wanda ya ma karanci ya karanta ka ya mai da kai dan adam barkar kafa na bari adam ko Allah zai kara maka ko wanda shi ya halitta ka wasu maka ya kuma dinda ya ka fa aka da ya kuma ya kuma daura ka dana yanzu ka san mota yana gudu saboda gudu ake kara ya fito ko ya ba ko ba sauri ba a ta ai kara ya fito a bayan da ka ga wani mutum yana gudu saboda gudu a ce to gudu ne kamar ya bada ya fara ba ta bari ko ka ga wani mutum yana gudu saboda karfin gudu hannun shi ya balle ba ta bari a da ya sa mai daurawa ne ya daura shi ba a da nan shi aiki kotun mata a kawai sannan kuma ana yin zakaran gaba-gaba ya maka jikinka gaba gaba akwai gwiwa na idon kafa akwai gwiwa na tsakiyar kafa akwai akwai kuma wani tsaron wajen akwai kuma wuya akwai kuma gwiwar ma na akwai kafara akwai kuma wuyar ma Allah ya yi ka don ka ji daɗin rayuwa in ka ga dama ka zauna in ka ga dama ka bi shi kama in ka ga dama ka kwanta in ka ga dama ka tashi ka tsaya in ka ga dama ka yi inda Allah ya ga dama da Allah ya so in aka yi mu kamar kwan ba wannan gaba gaba din za ta hau kwanciya da ra'ayi hakan za ka yi wacce jaman ta muke ne ku zo ba da zai kwanta yana jin wacce jaman ta kuma a cikin kuma a cikin cikin kuma ya a hankali kuma a kwantar da shi in kuma kowa da zai ce ɗaya da maloko kamar da baya da kuma ke yana kwanciya amma ana yi ka gama gama za ka ga layi ka kulle kofa ka kwanta sai kaje ba wanda ma ya san kafar an jima idan zai ya ga ka zuwa ta in kuma jira kwanciya ne ne ko ka koma gefe Allah ya yi ka kana juyawa yadda ka koki aikin gwamnatin mata a gaba da ka kuma da ne ka yi ku jira ba ni kai da ita shi ne wanda ya tura ta kwanciyar mahaifa ta yadda ya zo kuma Allah ya zaka halittarka har ba wani aya Allah ya ce cewa fari ya zo da tsarin yin ba kuɗi ba mutum ya kamata ya duba da yau daga mai aka halitta shi ne da Allah ya ce kwari ba mimma in za su ke ko an halitta mutum ne daga wani ruwa da kumbura da yi kira shi da ruwan mani ya kwari ne rikwai da sulki wata rani yana fita da tsakanin aiko kafin kwasan namiji da kuma abubuwan karkarwa na wasu wato abubuwan haɗarƙari nan na wasu wato kalmar mace yana tasowa ne da ƙasar haɗarƙarin ta nan sauran mamanta ta nan kawar da ke kafo sai da hawa kwakwalwa sai da gangaro mahaifa shi kuma yin ga wata hawa na nufi shi kuma yana tasowa ne daga cikin kwakwalwa sai da hawa kwakwalwa sai da gangaro sai da rufi shayar marina annabi kuma Allah ya cewa nan sai ko sai a fara wannan maniyi din sai a hada shi maniyi da ya zo ya zo cikin kayan marina nan sai a fara sai a samu shi an ba shi tsari da zai kuma ya gano da sai ya je kofar Allah da ko sai ya fada mahaifar bace sai ana sai ya ajiye wannan maniyyi a cikin mahaifar bace sai a kwaɓa wannan maniyyi da maniyyin namiji da maniyyin mace da maniyyin namiji ake yin ƙarfi da farko da jijiya da maniyyin mace kuma ake yin nama da kyau da gashi da jini sai kuma a cikin kasar tabari inda mutum zai kwanta sai da haɗa sai a fara sai a wani kuma sai ya zauna kwana arba'in in ya kwana arba'in sai ya zama gudan jini in ya kwana arba'in sai ya zama gudan tsoka in ya kwana arba'in sai ya koma ya zama ƙarfi to wannan da sai ya ce fa kasa wani ya zama da hawan sun ma aiki a nawa wannan hazar fa ta ba ka nawa a kuma zaki to wannan da ke ne kuma ana sai ya yi hafsa in nan ne abin da ana zai fara halitta alƙalami da Allah ce ga amana sannan kafa sai ya zawo Allah ya ce amana sannan an sai ya zawo Allah ya ce amana sannan kuma kai sai ya kullu sai Allah ya ce ido da kurki da hanci da baki amana idan nan ne in mutum sai kuma abin da Allah zai fara halitta shi ne farzinsa Allah ya ce amana kafa sai ya zawo amana hannu da zawo amana kai kuma ya kullu ido hanci kunne baki kuma amana mutum ya zauna kuma daga lokacin da kai wata hudu da kwana goma shi ne arba'in ko uku daga lokacin kuma ana sai ba a huta ma abin da aka yi a bisa kan rai sai kuma a baki da dama kuma sai samu wasu makonni sai samu ko wata bakwai ko wata takwas ko wata tara ko fiye da haka daga nan kuma sai aka kuma sai ya yi da fitowar da kuma duniya kila da kuma tabarar Allah akhir al-ghaibiyin da Allah ta wannan aiki ma yake yi yanzu kai da za ka yi ko wanda ya fa za ka yi don za ka ko leburori su zo da fahimta ko za ka nemo lefi ko injiniya a sauƙinci a zuwa da shi ga ruwa ga gawo kowa sai ya san aiki amma shi Allah zai gina da tsakanin kowar da kuma kwanto da yake faruwa ba sai dai kawai a ciki da gobe sai kuma a yi ta murna alhamdulillah ya sa murna kuma yana murna ita ma ko tana murna aikin kowa na murna aikin kuma ma na murna an sa murna ciki na girma ba a san me ya a cikin kwakwado ne maciji ne a a alade ne a a mene ne ba wanda ya sani a cikin cikin Allah zai yi jira zai yi gaba komai ko an je asibiti za ka yi cewa ya yi zama an samu ci gaba ana zuwa a yi tunani ana gane abin da aka ɗauka namiji ne ko wace ne a ba wani aya Allah ya ce inna la ya ta wani wasa ba tashi kiyama yana wurin Allah ne duka manzon Allah ya ce za a yi tashi kiyama a ranar juma'a dan rana ya zo da faduwa kuma a cikin damuna amma da Allah a wajen damuna za a yi wa ya sani inna la ya ta wani wasa sannan juma'a a wani juma'a ne juma'a ne ne ko kuma na wani wani juma'a ne wani sani inna Allah ya da wani wasu ra'ayi sannan sai ce wani sun da nesa ruwan sama da yake sauka in ma ce ya haru za a yi ruwa ba za a yi ruwa ba wani sani za a yi cewa ai jiya ina kallon tv ai na zama a kuɗi da wani sun ce gobe za a yi ruwa a abuja ƙarfe kaza ko za a yi ruwa a yi ruwa a za a yi rana a farkon za a yi ruwa a yawuri da za ba yi da hawa ba sai a tambaye su wanda za a yi nan tuko na wani zuwa ba yi sani sai ba sannan kuma ruwa da zai ruwa nan wanne ne dabbobi za su sha wanne ne mutane za su sha wanne ne zai zuwa cikin kogi wanne ne zai gani ga cikin rani wanne ne kuma zai zuwa cikin daji ba yi sani kaga sai Allah sannan wai a nan masu ƙarfa Allah kai dai ya san abu da cikin mahaifa namiji ne mace ce sai ba samu ruwa wai a wannan magana ba na kiran ana zuwa asibiti a zuwa a kai su kayan har a fi cewa za ka yi ranar kaza ko da wata kaza ƙarfe kaza ko yana faruwa ko sai a tambayi likitan in namiji ne mun kira zama namiji da Allah shekara nawa zai yi kafin ya mutu wani ba sai ba kuma idanunsa abu da zai kalla kafin ya mutu kullum sakamoni da wajen shi kafin ya mutu sannan kuma abinci da zai tara na wajen kafin ya mutu sannan kuma abubuwan da ina da ina zai tara kafin ya mutu kuma a tambayi cikin don Allah yaron da za a haifa da nan malami ne ko jahili ne mai kuɗi ne ko talaka ne mai sarauta ne ko kuma mai ne kuma sannan ‘ya'ya da wani haifa mata na waje a wa kuma kaya kana na waje sa kafin a mutu da ana kuma da sai to amma shi Allah tun kafin ka zo abin da za ka ci abin da za ka sha abin da za ka rawa a tufafi abin da za ka aura na mata abin da za ka haifa na yaya abin da kalmomin da bakin sa zai faɗa adadin su ma Allah ya sani nan ba shi da za ka shaƙa wanda zai shiga da wanda zai fita duka Allah ya sani daga in ka kala abu da baki ne na hada ya koma ruwa ya koma wurin Allah ko da yau da gobe da ai da ka ko da zai ko ko ku da fal Allah shi ne wanda yake tura ta ku yake kama ta ku a cikin mahaifa shi ne wani aya Allah yake cewa kutila da yasadu ma akhbarahu min ayyi shay'in khalaqa wani mutum ya duba ya ga daga mai aka halittar shi ne min da ba ne tsara hudu daga duban mani ne Allah ya halittar shi ba ka tsara hudu ya tsara shi sabbi su ma su yi ra'a ne allazi na ra'a fasarwaru wallazi na jara ba fa'ala ko fa'ali a jara a wani su Allah shi ne wanda ya yi halitta kuma ya tsara ne ya halitta sannan kuma والذي قدر فعله kuma ya tsara wa kowa hanyar abincinsa yanzu wanda ka samu bayyayi hanya abinci kenan in yi wani hanya sai dai sai dai wanda ya ma wani za ka same shi wanda ya yi jima ya ke wani kuma kafin da ne wani wani yi ne wani masanci ne wani mahauci ne wani direba ne kowa da sana'a da Allah ya yi ba mai sannan kuma ya shirya da kowa zuwa kan sana'arsa ka je kasuwa mai gano in ka je kasuwa za a ga wani ya yi gaba wani ya yi gaba wani ya yi kudu wani ya yi arewa wani shi cinikin sa da ya yi ba zama tun daga tsari har hawa na a ɗaya yake cinikin ba na zama ba wani kuma a zaune da wani wani zama sa da shi kuma a rana yake kowa da abin da ya fi hanyar abincinsa abin abubuwan ma za ka samu wani kuɗi wani ke sayarwa wani albasa wani wake wani masarau wani shinkafa wani kuma kayan kayan gwarzo wani kuma kayan kotu ga shi ne kowa da hanyar da Allah ya tsara ma da haka Allah shi ne wanda ya tsara kowa fahada ya kuma shirya da kowa zuwa kan hanyar abincinsa da haka lamari ga baki ne komai da komai هو الذي يصور كل الأقال كيف يشاء ذاك لا إله إلا هو فأنا أقول شعرا تتسلسل لجزئيا في الله العزيز مرعي الحكيم فالأمري
هو الذي أنزل أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم غير فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند
بعض متشابهات فأما الذين في قلوبهم غيب فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ألا يا رسول الله هو الذي أنزل عليك الكتاب شيء أنا الذي وتكون الجماعة الأمام لا إله إلا هو شيء وتكون تولى الكتابين القرآن أبريك منه تمسكون الكتاب ayatu muhkamatu akwai ayoyi muhkamai wanda suke dauke da hukunce hukunce na shari'a ku yi kaza ku bar kaza ku ci kaza kar ku ci kaza kunna kunna ci kaza to wa'annan ayoyi muhkamai su ne ainihin kuwa littafin da Allah ya saukar amma waɗansu ayoyin وكفر متتابعات وإن تعالوهما متتابعين ما ضرب الله فلن يوجد فيتم أي فيها أما تعالوه القرآن يقول مرحوما سورة بيات الإسلامية فهو الذي فيتم أي فيها وإن معروف أولاؤهما تصور مصبور عليه sai da Allah ya yi magana amma sai ka samu hankalin ka da kuma ta abin da ake yi ko da imani tun da Allah ya ce wanda anzala alayka kitaba bil haqq dole da imani yanzu sai idan Allah ya ce a wani wuri kullu shay'in halifu illa wajhuhu ko man abu alkake ne sai dai dukkan Allah to kana tsammanin dukkan Allah ya rana ka ne ko na Allah ya ce da amma dole da imani ko kuma ya ce maka ma salama su ne da iya abin da na halitta da hannuna da Allah hannun ke da na da kulawa da yin wannan ayoyi masu rikitarwa Allah ce wa kuma mutasabihatu waɗansu ayoyi mutasabihai ne masu kama da juna amma sai Allah ya ce ma amma da zai da ke ubangijin bayyana amma wajen cikin zuciyoyinsu akwai karkata da wajen gaskiya bayan ta biyu da mata ta ba za ta samu suna bin ayoyin da ya zama to ba su rikitarwa minhu daga cikin ayoyin alwarari ibtaba al-fitilati dan neman fitila ta sanya jayayya da rikitar da hankalin masu hankali wanda za a samu yi da kuma neman fassarar irin waɗannan ayoyi الحاجة هو وما يعلم تاويله الا الله ما وجه فسر اليه غير الغالب الذي يتوفي كلي والراسخون في العلم يقول ان عباد تفتح في جنه من يمن ينفع فضل الزمان تمام الله من الله اما مثل هذا والراسخون في العلم يقولون امنا به ويستكبر في علمه su kuma za ka yi suna cewa mun ba da gaskiya mun yi imani duk abin da ya zo cikin alƙur'ani ko hankalin ya gane ko bai gane ba rukunin min idilla kullum min idilla yau ko min idda rabbina dukkan su gaba daya daga wurin ubangiji mu ne amma ba ma yi zakarwa kowa yake tunawa ya faɗa ka bari da wuri da albabi sai ma abuta bayan hankali rabbana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فدعوا أنه لعل يبغانا الصحابة ورابط الدين لنا سنة أشرى كل إلى صغير وإلى الآيون سنة ربنا يا أبنجد لا تزغ قلوبنا فلا فقد كان كتشد بقى بعد إذا هديتنا بايا الكاتب اليوم وهب لنا من لدنك رحمة فباب الجزء أي توسيد رحمة لجولك إنك أنت الوقاف لكن على خير بعد الوالي من كوكاي على شيء ربنا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد فله حول صنع الدعاء صنع سوى ربنا يا أبيه إنك جامع الناس لن يقيني من تارى متاني ليوم أولي وقيني لا ريب فيه والنباء وقد أبيض الإيران تاتي wato suna addu'a suna roƙon Allah ya tsare daga azaba na wannan rana Allah ya tsare wa azaba wannan rana da aka kula da bayan Allah kullum suna wannan addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الذي الله بايع صار الأولين abin da yake zai yi lalle gaskiya ne zai yi ta lalai kurkun ina da Allah ta wada ce na kwana nan sai gobe na ta kuma ba ta yi sama wanda bai yi ni lalai ba a ba ko ya fara da ne ma wannan haka bayan da Allah yake da tawa da tawa a cikin ibadu da kuma da ta fara da da ta wani kuma Allah ya amsa kuma mun nan Allah sallallahu alaihi wasallam azmi da ya fara da lafiya bayan Allah ya kyauta wa da samun Allah ya ke ruwa da samun su yi lafiya abin da zai yi mummi Allah ya tsare ma da kawai da kai Allah hore mana abin da zai Allah hore mana abin da zai Allah hore mana abin da zai alfarman mamman Allah sallallahu alaihi wasallam